الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala cikin amincewar mu ta iso wannan rana ta asabat yau goma sha tara ga watan almuharram shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da hudu ga watan yuli shekara 2026 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi na masallacin gidan gidan turai inda muke darasi a wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnah wal kitab al aziz na Sheikh Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna batu a kayan ashirba ana cikin kitabul ashirba bayan da aka batu a kayan abinci sai kuma aka biye da ladubba na shan abin sha an yi shimfiɗa a kayan ababen sha da allah ya ni'imta bayi da su kana muka so mu batu a kayan ladubba an faɗi ladubba guda ɗaya biyu uku ina tsaya tsammani a nan ne aka tsaya ko? za mu tashi ladabi na hudu ladabi na hudu shi ne ce an yi sharaba min ina'in zahirin yubusiru ma fihi yana daga cikin ladabin shan abin sha mutum ya sha abin a cikin kasko ko kuma kwantena ko filin ƙoƙo ne kasko ne wanda yake zahirin bayyananne yubusiru ma fihi wanda za a iya ga abin da yake ciki a ladabin musulunci ba a so mutum ya sha abu a cikin abin da yake ɓoyayye ba ka gane kake sha an fi so kana ganin abin da kake sha kwanan sha ne ƙoƙo ne ko da kwalba ce ta zamanto mai haske ko za ka ga abin da yake ciki wanda kake kurba amma irin kwalba wanda za ka ga mai fentin nan ba za ka ga mai a ciki ba watakila ya kare ma kai ka tsammata da saura to kaga aladabin musulunci juye shi a cikin kofi wanda za ka sha wannan yana cikin ladabi wala ya shirabu mimma la yura ba'iluhu kada mutum ya sha daga abin da ba a ganin cikinsa kalfahar kamar misali a ce tulu mutum ya daga tulu da kwankwada ko kuda ai masan kuda ko ko tulu ko kuda ko makamantar irin wannan an fi so a ga abin da ke ciki wani hawaye an abi hurairar ta kala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السكاء والقربة abu hurairah ta yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani kada a sha min fisika'i daga bakin salka wal qirbati duka dai ma'ana ɗaya ne al qirba wal sika da fata ake yin su to wannan halin da aka yi ba zai zama na hayu ta hawaii ba sai zai zama to na hayu ta zihin ba a so ne a yi inda za ka sha a cikin abin da ake ganinsa abin da ke ciki to wannan shi ne auda amma abin da yasa ba za a ce na wani hadisin bukhari ya kawo kuma akwai hadisai ingantattu misali akwai hadithin ummu sulaim wanda shi ma bar bukhari ya kawo ta ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai musu ziyara a gidansu kuma akwai ta salka a rataye sai annabi ya kunce bakin salkan ya sha ruwan da ciki to kaga annabi ya sha daga bakin salka kamar yadda ya tabbata a wani hadithin da bukhari ya kawo har ila hadithin abdullahi dan abbas lokacin da ya kwana gidan khalarsa mai nuna tabiatul harith matar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tashi da daddare nan ma akwai ruwayar da ta zo ya kunce bakin salka ya sha ruwa daga cikin sa to ka kenan tun da har an samu shi annabi yayi nan wajen ba za a ce na an ta harayi ne ba abin da ya yafi shine a sha daga abin da ake ganin sa Allahumma illa idan larura ce ta sa aka sha a haka babu wani wajen da za a zuba misali ladabi na biyar Allah ya sharaba fi ina'in maksur ba a so mutum ya sha ruwa a kasko ko kwantena kwano ko abin da ya kama da haka ko kofi duka ina zai ɗauki wannan ma'ana maksur wanda yake tsagege wanda bakinsa ya karye ba a so a sha bakin kaskon ya karye kuma ka sa bakinka ka sha bakin kofin ya tsage bakin kwanan ya tsage irin tsagaggen kwanan nan to ba a so a sha ruwa a irinsa shi ma hadithi ne ya tabbata wanda abu dawud da ya rawaito an abi sa'idin khudr daga abu sa'idin khudri Allah ya yarda da shi annahu qala shi ne yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an shurbi min zulmatil qadhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani kada a sha daga kafa tsagar da ta kafa wato na kasko alqadah ko kofi abinda ake nufi da zulmatul qadah yace iya mawdu'ul kasar ne wajen da ya karye wajen da ya tsage wato gurbin da ya tsage din da ba a so ka sa bakin ka abu kenan idan har za ka sha in akwai wani gefe wanda yake shine mai kyau babu kuma wani kwanan ko kaskon ko kofin da za a sha din to kada ka sha daga wanda yake tsagegiya mun fahimci bayanin قال الخطابي Al-Khattabi yana faɗa an nakalto ne cikin wani littafin sa da ake ce shi Ma'alimu Sunan. Yace inna ma nuhiya an shurbi min sulmatil qada. An yi hani ne kada a sha daga tsaga ko bugar da take jikin kasko ko kwano da annahu idza shariba minha tasabbaba al-ma'u saboda idan ya sha daga wajen to ruwa zai dinga zartati yana zuba ko ba da ba wasala qatruhu ala wajhihi wa thawbihi duba duba ruwa zai dinga zuba akan fiskar sa ko zuba a jikin wato tufarsa kaga in ruwa ne in kunu ne ma zai dinga daga maka in zoko ne ma shi ma kamar yadda ruwa zai zuba haka zai zuba kaga sai bata maka jikinka la'anna thulmata domin shi wannan buga tsagewar da ke jikin abin sha kofi ko kasko la tatamasafu alaiha shafatu sharabi labba mai shan ruwa ko mai shan abin sha ba zai damke shi da kyau ba wajen da aka ce ya tsage kasa labbanka wajen ba za su rufe wajen ba كما تتماسك على الموضع الصحيح من الكوز كما يدى لبان mai shan abin sha zai manne sosai a jikin wajen da yake mai kyawu min alkuzi na kofin shan ruwa shine alkuz kaskon da ake dorawa a kayan tukunya ko randa ana shan ruwa da shi shi ne annabi ya bugu misali da shi a wani waje kalhuzi mujahiya da zai bayani a kayan yadda zuciya laifi yake sanyawa zuciya take yin baki sai ce kamar yadda moɗar da take kare tukunya a hankali a hankali take baki za a ajiye ta fara son amma in an ka dimanci ɗiban ruwa da ita a hankali a hankali sai ga ta yi baki ke ko mun hasken ta ko to alkus ana nufin moɗar da ake ɗorawa a kayan tukunyar da ake shan ruwa daga ciki walƙadahi ko kuma kofi ko kasko ko duk wani abu da ake amfani da shi wajen shan abin sha labban mutum ba za su lullube tsagar da ke jiki ba kamar yadda za su lullube wajen da yake mai kyau wa kadila khattabi yake cewa wasu malamai ma sun ce wato innahu cewa irin wannan tsagar da take jikin kofi ko kwano maka'adu shaitan mazaunan shaitan ne mana aljani zai iya rakubewa jikinsa in za ka sha kaga sai cutar da kai shi baya raina wajen da zai zauna da yin cuci musulmi fayyuhtamalu idan kenan kamar yadda wasu malamai suka ce yakan iya zama mazaunin shaitan za a iya ɗaukan ma'anar an ya kunan ma'ana fi zalik ma'anar sai ta zamanto dangane da haka an na maudu a tulmace la ya nalu tanzihu tamu idza gusilar ina'u kenan zai zamanto wajen da yake da irin wannan tsagar me yasa ya zamanto mazaunin shaidan la ya nalu tanzihu tamu kyakkyawan tsaftacewa bai cika samun irin wannan wajen ba idan gusalin ina idan za a wanke kaskwa yanzu ka ce kwano ne ko kofi ne ko abin da ya kama da haka ya tsagi to idan an zo za a yi wanki zai wahala ko da da soso za a yi ba zai tsaftace wajen kamar yadda zai tsaftace sauran wajen ba balla tana ce wankewa za a yi da hannu kawai mace yana gudun kada wannan tsakar ta ji mai rauni sama sama zai wanke to kaga kenan datti zai dinga taruwa haka ne ko bacteria ma za ta taru ta cutar da kai kuma kaga shedani zai iya cutar da kai ta irin wannan bacteria sai ya fake a jiki sai ya rinkuɗa maka ita ta shiga jikinka ta cutar da kai saboda shi duk wajen da yake da kazanta shi yana sha'awarsa shi saka yake zama a wajen da ake yanka kwata idan ana yanka jini ana yanka dabbobi a wajen tsoro a shekaru suna halarawa bola inda ake zuba kazanta da datti nan ma matattarar su banɗaki ɗan ma matattarar su ne so shi duk wani abu da yake da ƙazanta yana sha'awar wajen to ta iya yiwuwa watakila wannan shi ne ma'anar da ma wasu malamai suka ce matattara ce ta shaidan fa ya kunu shurbuhu ala gairu nazafa sai ya zamanto shan da mutum zai yi ta wannan gefen ya yi shi ba a bisa tsafta ba kuma kaga ko misali ta wajen adabu sihiyya kamar yadda na ambata za ka ga waɗansu jams za su iya zazzama a wajen wanda izini za su shiga jikin mutum wa zalika min fi'li shaytan wa taswirihi wannan kuma yana daga cikin aikin shaytan da kuma yadda yake sauƙaƙa wa mutane su aikata abin da za su cinto a cikin sa taswir kenan wa kadhalika idza kharaja al-ma'u hakanan idan ruwan ya fita ta wannan tsagar fasala min al-fulmati yayi zartaci ta wannan tsagar fa asaba wajhahu wa thawbahu ya taba tufar mutum kuma ya taba fuskarsa fa inna ma huwa min inati shaytani wannan yana daga cikin kangarar da shaytan yake yi da bayi wa idaihi iyahu da cutarwar da zai wa mutum to wannan shine abin da khaddabi ambata cikin ma'alumus sunnah abdulazim abadi shi ma ya nakalto wannan maganar khaddani cikin shan sunan abi dawud wato amru ma'bud kenan wallahu ala ana so dai a sha ashe abin sha a container wacce take mai tsafta kuma mai tsafta a kiyaye wajen da yake da tsada wajen da ya fashe to kada a sha a wannan gurbi in har ba a samu wani abin shan sai shi wanda yana daga cikin ladurba da musulunci yake koya wa mutane kusan musulunci wayayyen addini duk wani abu wanda yake na personal hygiene musulunci ya yi tanadinsa yadda mutum zai gyara jikinsa yadda mutum zai kare kansa daga jinyayyuka duk da cewa Allah shine mai karewa amma matakan da mutum zai ɗauka domin kada ya sa kansa inda cutarwa za ta iya samunsa shi yasa ake umarni da yanke farce ake umarni da ashuwaki ake umarni da wanke hannu za a ci abinci ake umarni da wanke hannu bayan an ci abinci aka wajabta wa mutum duk ƙazantar tsaron juma'a da ya wanka kamar ya je cikin jama'a aka wajabta wa mutane yin istijmari kuma su yi istinja'i su tsarki sun yi bawali ko ba haya duk yana daga cikin personal hygiene da aka koya wa mutane don a kare su daga abubuwa na kasanta wanda zai iya cutar da lafiyarsu ko ya ba ma shaidanu dama ta wannan gefen su cutar da su Allah ya samu dace ladabi na shida Allah ya sharaba fi aniyatin zahabi wal firba an hana kada mutum ya sha abin sha a cikin kasake na zinariya ko na azurfa saboda kasaitar da mutum yake da ita ko dukiya da Allah ya bashi ko mulki to kada ya amfani da kwantena abubuwan cin abinci ko abin shan abin sha wanda yake na zinariya ko na azurfa haramun ne a musulunci ko da wanda aka shafa masa ruwan zinari ba asalin zinariyar ba ne wataƙila wani metal wani ƙarfe ne amma sai aka kawo ruwan zinariya kuma sai aka shafa a baya wanda ake ce shi gwargulated ko to kaga ko irin wannan ne haramun ne duk a saitar mutum a musulunci kan kada ya ci abinci a ciki kuma kada ya sha abin sha a ciki wannan yana daga cikin ladabi domin sha a cikinsu akwai tarakkuhi akwai nuna isa wanda musulunci kuma abin da yake so bawa ya shi ne ya kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala man tawada'a billahi rafa'ahu Allah hadisi ne yazo shi an Abdurrahman ibn Abi Layla kala daga Abdurrahman dan Abu Layla yake cewa innahu kanu inda Hudhaifah bil mala'in su Abdurrahman ibn Abi Layla tabi'i ne sun kasance a wajen Hudhaifa ibn al-Yaman a Mada'in ina ne Mada'in can fadar da Kisra yayi sarkin Farisa ka san shi ba cikin gari yake garinsa daban asimarsa sai sa aka gina masa ita da shi da ma'aikatansa ne kawai a wajen sai ake kiranta mada'i lokacin da aka ci faransa da yaƙi a nan aka je aka tadda shi har a kashe shi sai ya zamanto wajen yana ƙarƙashin musulmai sa'ad ibn abi waqqasin shine ya zama gwamna na farko a wajen to shine abdurrahman ibn abi laila yace sun kasance tare da huzaifa ibn al-yaman bil mada'in anan mada'in fastaska sai ya nemi a kawo masa abin sha a mutanen da suke wajen koda kusan musulunta ai su sun saba irin yadda sarakunansu na fashiya yadda suke kasaita da irin abin da ake kawo musu to don haka akwai kofuna da kasake na zinariya da ake kai wa manyan mutane ruwa a ciki su sha to hudhaifa ibn al-yaman ya nemi aka kawo masa abin abin na ruwa ya sha fastasqa ma'ana talaba saqiyana talaba al-ma fasaqahu majusiyun fi ina in bi fil ba wani ba majusi majusawa saboda su dama mutanen fashi a da ai majusawa ne wuta suke bautawa majusawa su ne masu bauta ubadun na masu bauta wuta to wani ba majusi sai ya kawo masa ruwa fi ina in min fidbati a cikin wani kasko na azurfa da ya ba ma hudaifa hudaifa da ya ga azurfa ce faramahu bihi sai ya jefi mutumin da ita ma'ana sai wurga masa ita wakala sai ya ce inni kad amartuhu Allah ya tsini fihi za a ga kamar ya muna na ɗabi'a ko kamar hakan ba bai dace da sahabi ba to sai ya faɗi dalilin da yasa yayi haka ya jefe shi da ita sai ce inni qad amartu aini na masa umarni Allah ya skiyani fihi kar ya shayar da ni ruwa a cikin irin wannan ma'ana ba shine karo na farko ba ko wataƙila da zai kawo masa ya ce masa amma ka kiyayi wannan amma da karambani sai ce shi zai buwa cike kawo wato kenan jifansa da ya da ita ya masa a matsayin mai a matsayin hukuma a matsayin horo wanda aka ce karka aikata kaza kuma sai aikata to hakan masa ladabi ko to ya jefe shi duk saboda ladabartarwa bai muna na ɗabi'a ba sai faɗi dalilin da ya saka kuma ya hana shi ka san sahabbai in kana son ganin kushinsu su gaya maka abin da annabi ya ce kuma ka saba wala Allah wannan ma Huzaifa ya masa rangwame ne saboda shi ba majusi ne ba musulmi ba amma akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ga dan uwansa yana wani abu da ake alkhasfu da ko da wannan yatsan ko da wannan yatsan jefa tsakuwa ake yi da shi ana murga tsakuwa da shi sai ce annabi fa ya hana irin wannan domin annabi ya ce baya kashe farauta kuma amma zai iya cire idan mutum don haka a kiyayi yi kada a yi alhazko sai ga yawa ɗan nasa haka da ya ga yayi wata rana kuma sai ya sake ganin sa ya sake yi sai ce kai yanzu na ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin alhazko sannan ka kuma aikatawa sai ce wallahi la'ukalli muka abada ce wallahi har abada ba zan ƙara maka magana ba saboda ka nuna rashin ladabi a maganar annabi na ce ma annabi hana kuma ka aikata ya ce to ba zan ƙara ma magana ba har abada kuma an ce bai ƙara masa magana ba da haka suna da tsanani idan so da an saba ma abin da annabi ya ce to shi saka nan kaga shi hulaifa yayi kaɗan ma ga wancan saboda ba wajen sai dai ba musulmi ba ya ce ai na hana shi kar ya kawo mun shi ne ya ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la talbasul harira wala dibat kada ku sanya alhariri silk wala dibat ko dibaji zaran da aka saka shi da alhariri aka tukka shi da alhariri da kuma kitani aka hada waje guda kuma sai aka zo aka yi tufa da shi kaga ya zama 50-50 kenan ku to irin wannan shi ma ba a sanyawa saboda wancan din ya yi wurin jaye a ciki to annabi sallallahu alaihi ya hana amma ga maza ne aka hana sanya alhariri da bibaji mata za su iya kulliyar su da shi kuma yace wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda kuma kada ku sha abin sha a cikin kasaken zinariya da azurfa wannan kuma ba a keɓe kowa ba da maza da mata duk sun haɗu ciki mata za su iya kwalliya da alhariri za su iya kwalliya da zinariya da azurfa amma shan abin sha a cikin zinariya da azurfa wannan hanin ya haɗa maza da mata babba da yaro kowa ne cikin musulmi aka hana shi wala ta'kulu fi sihafiha kuma annabi ya ce kada ku ci abinci ma a cikin akusan su ko da plate ne ko da wani bowl ne haka wanda aka yi shi da zinariya ko azurfa ko aka shafa masa ruwan zinariya da azurfa annabi ya hana ba za a ci ba fa inna domin su waɗannan morewa a annashuwa da su lahum fi duniya nasu ne a nan duniya su suwa su kafirai na kafirai ne kafirai ne za su yi wannan wato alfahar annabi sallallahu alaihi ce wala kun fil akhirah ko kuma naku ne a lahira ai aka ce bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in to kaga irin waɗannan abubuwan da za a kawo musu a kawab sai a kawo musu na zinariya da ba su taɓa ganin irin ta ba yana kyalkyali saboda komai na cikin aljanna test class ne kyalkyali yake yi baka taba ganin irinsa ba in an kwatanta maka wani abu a aljanna da irin na duniya to kwatance aka maka dan ka riski ma'anar amma ba wai zatin su ne irin ɗaya ba zaka idan aka ce maka ruwa ko madara karka tsammata irin wanda ake tasowa a jikin saniyar kan ba irin ta bace in an ce maka zuma karka tsammata irin wanda ƙudan zuma yake zuwa ya zuba a je a ɗaimo maka farar saƙa ka sha ko bakar saƙa ko kowace irin saƙa ba ƙwai amma kwatance ne amma na aljanna wani ne daban da Allah ta'ala ya tanada wanda ba irin na duniya ba to wannan hadithi ya hana cin abinci a cikin kasake na zinariya ko azurfa ko shan abin sha haka nan hadithi ya zo an ummi salama daga ummi salama qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce allazi yashrabu fi ina'il fidda wannan da yake sha a cikin kasko na azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannama yana kwarkwada yujarjiru yana kwankwada fi batni a cikin sa nar jahannama wutar jahannama kenan in har mutum ya kangare yana sani an isar masa sako cewa ba a sha a kaskon zinariya ko azurfa a kaskon azurfa nan aka ambata kuma sai ya zuba ya kwankwada to annabi ya ce yana kwankwadin wutar jahannama ne ma'ana kenan sai an masa horo da wutar jahannama a dalilin wannan kangare wanda ya yi a dokar annabi sallallahu alaihi wasallam to nan da aka ce allazi yashrabu fi ina'il fidda sai aka tsaya ba a ce wato an ce azhabi wal fidda ba sai aka tsaya a azurfa da azurfa da zinariya wanne ne ku daraja to sai aka ce wanda ya sha a na zinariya ma yana kwankwadon wutar jihannama ne to yaya kuma ga zinariya azurfa yana kwankwadon wutar jihannama ne to ina kuma ga wanda ya sha ga na zinariya da ya fi shi daraja kiyasul aula bi min babu aula musamman a wancan hadisi na Hudhaifa ya nuna cewa da zinariya da azurfa duka hannun ya zo kai amma na wajen sai aka ambaci kuma na ƙasa a wajen horon domin ka fahimci cewa yadda aka horar da wanda ya sha a mafi ƙarancin darajar to ashe wanda ya sha a mafi girman darajar shine zinariya min babu aula bil ubati mun gane ko don haka duka ya haɗa su wancan hadithi na hudaifa da wannan hadithi na ummu salama dukansu wato imam al-bukhari da muslim suka rawaito su ladabi na bakwai Allah ya tanaffasa fil ina'i in mutum zai sha kada ya numfashi a cikin abincinsa ya rike kwanan sha yana sha yana numfashi bakinsa yana kwankwada hancinsa kuma yana fesowa numfashi kai to wannan musulunci ya hana kaga wannan shi ma duka ana karewa mutane daga mai daga cuta musulunci ya tanadi a samu kyakkyawan kulawa shi ma hadithi ne wanda bukhari da muslim suka rawaito an abi qatadata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i daga abu kata da al'ansari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idza shariba ahadukum idan ɗayan ku yana sha abin sha kenan fala yatanaffas fil ina ito kada ya numfashi a cikin kasko wato kada ya ya numfashi ni da bahaushe kamar yake kiran numfashi ne kafin ya haɗu da larabawa domin numfashi a yi larabci annafasu ke sai ce numfashi to da me yake cewa numfashi akwai wani abu dai da yake faɗa amma watakila ko huci yake ce masa malama hausa za a tambaya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin numfashi a lokacin da ake shan abin sha kaga wanda ya aikata kenan yayi ne yayi laifi eh to yana cikin laduba da ake son kiyaye ba sannan ladabi na bakwai an ya sharaba ala khalafi ma'wati ana so mutum ya sha a kayan mukurwa guda uku hadith ya zo daga anas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس إذا شرب ثلاثا annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin numfashi sau uku ne idan yana sha mana idan ya sha abin sha numfashi uku yake ya ke nufi numfashi uku wato idan haka ya sha sai ya daga sai numfasa sai ya sake ɗorawa ya sha sai ya daga ya numfasa in ya sake sha shi kenan haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam da aka kai ma sai ka irin haka eh ba ce sai ka muku ruwa uku ba almuhim ne ana so ka karanta ruwa sai mu koma zuwa ga wancan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kada mutum ya cika cikinsa ya tumbatsa ya ce in har ba makawa ya ce ai ya ce ya wadatar wa mutum ya ci ‘yan lomomi kaɗan wanda zai miƙar da gadon bayansa da shi aka ne ko? uku latin ko lokaimatun aka watarwa yanzu uku latin ‘yan lomomi ko lokaimatun ‘yan lomomi yumna biha sulbahu da zai miƙa da gadon bayansa da shi to amma sai annabi ya ce amma in ya san ba makawa mutum yana so sai ya koshin ne to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun limadha li nafasihi ba mun karanta hadisin ba ka samu ido ai yana nan a baya ko shine ma aka tsallake fasalin sa sai ya ɗaya bisa uku na abinci ɗaya bisa uku ya sa ruwa ɗaya bisa ukun cikin kuma sai ya bar shi saboda ya numfashi don in ya shaƙe maimakon numfashi haki zai dinga ka kuma babu lafiya ba lafiya in ka ga mace yana haki duk mutumin da ya tumbatsa to ba numfashi yake ba haki yake da gaske amma lokacin da mutum bai tumbatsa ba yadda yadda aka faɗa nan to anan ne za ga yana numfashi mai kyau zai ji cikinsa ya yi numfashi zai iya hura iska a cikinsa ya ga tumbinsa ya tashi amma in ka tumbatsa ba ka isa hurawa ba kana hurawa sai ya nemi fitowa ta baki haka ne ko to don haka abin da ake bukata dai kada mutum ya numfasa a cikin ruwa kuma idan zai sha ruwa ya zamanto ya takaita shansa زاد مسلم والترمذي إمام مسلم أتاس رواية هكذا الترمذي أبو عيسى أقول كارم ويقول سأن لنا شوى إنه أروى وأبرأ وأمرأ أي إذا هل متين يشاء سوءه يأكو قوسد دشي وأبرأ كما يأكو قوتد دشي وأمرأ kuma ya ku ba shi ƙoshin lafiya idan mutum ya haka to kaga duka wannan yana daga cikin abubuwa da ake ambata mana kyawawan ladubba na ci da sha wanda za su kiyaye mana lafiyar jiki Allah ya datar da mu ladabi na tara an yi hamada Allah idan shariba ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala idan ya sha abin sha annabi ayyub al-ansari ya zo daga abu ayyub al-ansari kala yake cewa kuma dangane da abin sha din na har ila wani abu wanda malam bai kawo alam ba ya zo daga cikin adab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ayi hani yace ɗayan ku idan zai sha ruwa kada ya dinga shan ruwa kamar shan ruwa raƙuri wani waje kamar shan ruwan tunkiya baha'im ka san sunan wanda idan za sha shuru shuru haka suna yin sauti ko to irin wannan shan ruwa da za a yi ana sauti annabi ya hana irinsa mutum yana shan ruwa yana mukokon mukokon kana jin kai kana tsaya geninsa kana jin sautin shiga ruwa ba a san irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ne abin da ya koyar shan ruwa idan za a shan ruwa a rika yi kamar ana tsotsansa ma'ana ya dinga shiga ciki a hankali kar a dinga ingiza shi kamar ruwa yana ambaliya shi ma wanda yana cutar da lafiya to wannan ya kawo ladabi na tara mutum ya godiya ga Allah kamar yadda yake cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari kare yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan akala aw shariba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ci abinci ko ya sha abin sha kana ya kance alhamdulillahi alladhi at'ama wa saqa wa sawwadahu wa ja'ala lahu makhrajan yabo da godiya sun tabbata da Allah allazi at'ama wanda ya ciyar wasaka kuma ya shayar wasawwadahu kuma ya sauƙaƙa abincin wajen shiga jiki waje lahu makharajan kuma ya sanya masa mafita kun san ni'imomin suna da yawa yanzu na wajen ni'ima nawa aka faɗa ni'ima hudu ya ciyar da kai abinci ya shayar da kai abin sha bai tsaya a nan abincin ya kulle ka ba sai ya sanya shi sa'igan mai daɗin haɗiya cikin sauƙi Allah ta'ala ya sanya maka abinci mai daɗin haɗiya ya baka waɗansu ababen markaɗa abinci eh kamar irin rolan nan ne da ake sanyawa ta cikin injin ɗin markaɗe ku sai aka baka haƙwale haƙwalen kala-kala akwai na yaga akwai na dandakawa tirane shi yasa ba wace ma ce musu turmi saboda dandakawa suke yi rugu-rugu ya laushi haka ne ko ka gani hikima ce ta Allah ba bar ma bakin haka bakin naka babu haƙwale ka rika hadiya a sai aka sanya maka haƙwale wanda kake taunawa kuma taunawan sai Allah cikin hikimarsa sai ya sanya maka harci harce shi kuma shi ne regulator shi yake gudanar da yadda abincin yake domin da harce ne abincin naka da ka zuba a baki in akwai mai ɗan tauri-tauri mai ɗan laushi-laushi shi ya san yadda zai sarrafa su duka mai ɗan laushe-laushen ya san inda zai kai su mai taurin sai tura su can wajen tura ne su nan da ka haka harce yake kuma sannan harce shi ne yake baya barin abincin ya tafi gaba ɗaya sai zaƙulo wanda yake so ka haɗe ya san wanne ne ya yi laushi to sai tura shi ya san kuma wanne ne yake da sauran buƙatar dandaka sai bashi a ƙasa yana ma koye shi kuma wani abu mai hikima da Allah ta'ala yi in kace injin din markaɗe da ruwa a gefe ana zuba wake ko gyaɗa za a wannan ko za a yi nikan hatsi sai ana ɗiba ruwa ana zubawa to sai su kawo maka ruwan yana fitowa a jikin harcenka kuma cikin hikimar ubangiji ruwan sai sa shi mai santsi miyau kenan saboda idan ka haɗe abincin cikin sauƙi zai faɗa cikinka babu wata wahala ba karta ba wani abu inda an yi shi ba mai santsi ba za ka ɗan sha wahala to kaga duk wannan fa ya faɗa ƙarƙashin abin da annabi ya ce wasawwaga don Allah muna tuna ubangiji a wannan ni'imomin da ya mana muna ci abinci ko kudin shaido ko muke mana hadiya akwai ni'imomi da yawa da Allah inda ba dan waɗannan ba abin ba zai yiwu wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kuma kaga shi harcen nan kamar yadda ya ce dama shi coordinator ne kuma regulator ne daga abu ya shiga in bai ba har ce zai burtsa ya fut ya zubar da shi a cinye da shi baya so amma ya ji dan zaki zaki ko ya ji garɗi garɗi ko ba haka ba to sai maraba da shi i welcome in nasa kaga shi yana iya ganewa dan dan da za a bar maka bakinka har ce baya jin dan dano wallahi ba za ka mora abinci ba ba za ka abu ai shi ne ake cewa wani babalatin ya jefa wajiya baki kafin ya tauna sai ya haɗe ya ce kai ba rago ba saboda bai more ba i bai more ba to don haka wannan abin da aka sa na ɗanɗano a jikin harce shine mora abincin ai garɗi kana jin garɗin zaƙi kana jin zaƙin duk wani abu na ɗanɗano kana iya fayyace shi za ka fayyace makaƙi fayyace ɗaci tsami bauri zaƙi duk waɗannan za ka iya bambance su duk harce yake wannan aiki to kaga ya faɗa ƙarƙashin godiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ce wasan kuma sai ya sanya shi daɗin haɗiya cikin sauƙi waje ana da kuma kharaja da a jikinka za a bar maka abincin duk da ka ci yara da shi to amma sai aka samu su ko wasu injina a jikin kuma da suke sarrafa abinci mai amfani a sarrafa shi wani ya shiga cikin jini eh duk mai amfani ya shiga cikin jini jini yake shiga in ya shiga cikin jini kuma jini shi kuma shi yake sarrafa shi wajaje in ya je na ya depositing in ya je na ya depositing wanda ake bukatar sa a jikin fata ya depositin ne sai tafi jikin fata wanda ake son sa a jikin nama ya bar shi a jikin nama wanda ake son sa kwakwalwa zai je shi ya je can wanda ake so ya shiga cikin bargo ya bar shi a cikin bargo dan a samu karfi da makamantan irin waɗannan wanda kuma yake west ne ba a bukatar sa sai a je a depositin ne sai inda ake bukata sai kai ciki yana motsawa shikenan kuma an baka mafita nan da nan sai ka je ka zuba da bawali da ba haya to kaga ai ni'ima ce ta ubangiji ne yawan gaske wallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha amma dan adam yanzu ba za ka san ni'imar Allah ba sai lokacin da ka rasa ta ba haya kawai mutum ya gagare wallahi zai gane ni'imar Allah ashe ka je ka tsuguna lafiya lau ka fito kana nan shi idanu ashe wannan ma ba karaman ni'ima ba ce ba haya kawai mutum wallahi in ya gagare ko ba wani mutum ga baya cikin hayyacinsa za ka kai shi asibiti kaga ana ta kokarin neman yadda wai zai samu ya kusari abinda tun da aka haife shi yake lafiya lau amma mai taba tunan cewa Allah ya masa ni'ima ba sai lokacin da ya rasa zai gane cewa to a rika tuna ni'imar Allah tun lokacin da ake tare da ita eh la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid Allah ubangiji ka babu damar yin godiya ga ni'imominka to annabi yakan yi wannan addu'a ta godiya ga Allah kamar yadda ya zo cikin wani hadisi ma na Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yarda an al-'abd an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha wa yashraba ash-sharabata fa yahmadahu 'alayha Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah lalle Allah la yarda yana yarda da bawansa la yarda anil abd yana yarda da bawansa an yi akula al'akala ta ya ci abinci al'akala duk abin da za a kalaci ya ci wani kalaci ko rogo ka ci bisa sha'awa ka dan kwantar ka dan kawai ka ci bisa sha'awa ko amaro ka samu bisa sha'awa ko kowane abu karka raina abin da ka ci ko makankantarsa ka sa dai a bakinka in za ka sa a bakinka mai za ka yi bismillah kuma bayan ka ci ba alhamdulillah to shi ne ce allah yakan yi yarda da bawansa lokacin da ya sanya kowane irin kalaci a bakinsa fa ya hamadahu alaiha sai ya gode ma allah akan wannan kalacin da ya ci wa ya sharaba sharabata kuma ya sha abin sha fa ya hamadahu alaiha kuma ya gode ma allah subhanahu wa ta'ala don haka ashe duk abin da ka ci duk abin da ka sha ka yi bismillah to kuma sai ka gode ma Allah ana samun yardar Allah a aikata haka haka nan hadisi daga Abdullahi ibn Abbas qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza suqiya ahadukum labanan falyaqul اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن wannan hadithi hadithi ne wanda yake mai kyau abu dauda abu isa at-tirmidhi suka rawaito shi da imam an-nasa'i abdullahi dan abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza suqiya ahadukum labana idan aka shayar da ɗayan ku madara wani kawo maka madara ka sha ko ya kawo maka nono ka sha ko kuma kai ne ka samu ka tatsa a jikin dabbar ka ka sha ai Allah ne baya ka Allah ne shayar da kai to idan aka shayar da ɗayan ku madara fal yaqul ga addu'ar da ake yi an sha madara sai ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu in wani abinci ne kai sai ka ce wa zidna khairan minhu in abinci amma in madara ce wa zidna minhu Allah ka sanya mana albarka cikin abin da muka sha wa zidna minhu kuma ka ƙara mana daga gare ta wannan shine addu'ar da mutum zai wancan cikatan magana ne sai annabi ya ce fa innahu ai saboda laisa shay'un yujzi'u an at-ta'ami wash-sharabi babu abin da yake wadatarwa mutum daga abinci da abin sha illa laban sai madara madara ita ce zaka tatsa a jikin saniya ko akuya ko raƙumi zaka sha ka sha ka sha kuma ya maka sabin abubuwa guda biyu ya maka aikin abinci kuma ya maka aikin ruwa haka ne ko ba haka ba ba ka ga abin da ‘yan boko suke faɗa ba ai annabi ya riga su faɗa iyi da suka ce intensive breastfeeding har kamfen suka dinga yan unicef intensive breastfeeding ba su yi ta kamfen ɗin ba kar a ba ma yara har yanzu ma suna yi idan matar ka ta je antenatal ne ko prenatal suke ce masa prenatal eh da antenatal duk suna faɗa yaro kar a bashi ruwa kawai ai ta bashi madara in an haife shi sai ya kai wata shida ba haka suke faɗa kuma yaron mutuwa yake yi sai ta bindikan madaran mamansa ya tasha ya tasha ya tasha ba ruwa ba abinci kuma haka zai rayu dan da haka muka zo duniyar har aka gambe yanzu ko madaran muka yi tasha akwai lokacin da baka cin ko da madarar kake sha kuma a yanzu da ba a baka ruwan ba kuma zaka rami amma dai mu a musulunci mun fi so a baka ruwa ko da bai yi yawa ba shi ma yana da abin da yake sabi to annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace domin babu abin da zai wadatar maka abinci abin sha duka illan laban sai madara za ta wadatar maka akan waɗannan abu guda biyu to shi saka aka ce idan ka ci sai ka wannan addu'a Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu wa yustahabbu liman shariba labanan aw akala dasaman an yatamadmaba kuma mustahabbi ne ana so ga duk wanda ya sha madara ko kuma ya ci wajiya wato wani abu da yake da ɗan kitse kitse mun gani ko romo ne ka sha kuma ana ce da ita addasan romo wacce take mai dan maiko maiko ka sha to mustahabbi ne an yi tamarmaka mutum ya kurkura bakinsa ana so idan ka ci waɗannan ka kurkura bakinka saboda ita madara ba kamar ruwa ba ne ruwa shi idan ka sha ruwa ne haka ne ko amma ita idan ka sha akwai waɗansu abubuwa a jikinta wanda za su iya zama a jikin haƙwaranka to shi yasa ake so ka tsaftace bakinka ka kurkura bakinka bayan ka sha madara abinci kan dama idan ka ci ai dama shi wannan an sunna ta kurkura baki to amma ita madara kar ka ɗauke ta ita ma ruwa ce ai abu ne wanda yake ruwa ruwa da haka idan ka sha a'a ita ba ruwa ba ce haka idan ka sha ana so ka kurkura bakinka shi ma hadisi ne zo an bin abbasin annan nabiy sallallahu alaihi wasallam shariba labanan fada'a bima in fama bama ba wa qala inna lahu dasama Abdullahi dan Abbas ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya sha madara annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha madara fada abi ma'in sai ce a kawo masa ruwa fa ba maza sai kurkura bakinsa wa kala sai ce inna lahu da sama ai tana da maiko wa an anasin kaga tunda ashe maikonta shine dalili duk wani abu ba idan ka ci mai maiko shi ma ana so ka kurkura bakinka haka nan hadithi daga anas kala yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam shariba labanan falam yumadmid wa lam yatawadda wa salla yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha madara amma bai kurkura bakinsa ba kuma bai sake alwala ba kuma yaje ya sallah da alwalar tasa ta baya to kaga wannan hadisi in ka hada shi da hadisin Abdullahi dan Abbas can da aka ce annabi yayi kurkura baki a dalilinta to shi yasa sai aka ce ashe bai zama to dole ba inna ba sai a bashi ala istihba shi yasa ce wa yustahabbu ana so eh ladabi na goma ya ce wa iza waka azubabu fi ina'i ahadikum idan kuda ya fada a cikin kaskon ɗayanku fal ya ga misku ya nutsar da shi kullahu dukkansa sun mali ya ƙarahu sannan sai cire shi ya jefa fa inna fi ahadi janahahi da'un ɗaya daga cikin fuka-fukansa yakan ɗauki jinya wa fil akhir shifa'un a ɗayan kuma ana samun waraka na wannan jinya kun wata hikima da Allah subhanahu wata'ala yayi sau da yawa abubuwan da suke ɗauke da dafi to ana samun warakar dafin kuma a jikinsu sau da yawa ladabi na goma sha ɗaya wa iza shariba sharibu na wala man an yaminihi idan mai shan abin sha ya sha to sai miƙa ma wanda yake gefensa na dama misali an kawo abu ne a cikin ƙwarya ko makamantan haka ko kwano wanda za a sha sai kai haka ka sha cikin jama'a ne kuma za ka ba mu wani to a wanda yake gefen damanka za ka bawa ba za ka ba wanda yake gabanka ko wanda yake gefen damanka ba in har ya kasance ba ko biyu ne kawai ba in har misali a ce ko uku ne ɗaya yana ta hagu ɗaya yana ta dama to da na daman za ka fara bawa shi kuma wannan hadithi dalilinsa daga anas dan malik annan nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi labani annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa madara kada shi ba bima'in an garwaya ta da ruwa madara ce aka zuba mata ruwa aka kada yadda zaka shata kwalkwalkwal haka misali kama a ce tsala kenan ko wa an yaminihi a arabiyun gefensa na dama wani balaraban ƙauye ne yake zaune wa an yasarihi abubakar gefensa na hagu kuma abubakar ne yake zaune wa ya fi daraja abubakar fashariba annabi sai ya sha sun ma'aƙal a arabiya sai annabi ya ba ma wanda yake gefen daman shi balaraban ƙauya wa kana sai ce al'aimana fal aimana ai dama dama ake yi da ako na adama ma haka za a yi abu wani dama a nan har sai an dawo kai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha abin sha yana zaune a majalisinsa da dattawa suna zazzaune an yi da'ira annabi da ya sha da ya duba gefen dama sai ga wani ɗan yaro ne yake zaune abdullahi ibn abbas yau shekara goma ba ko abin da ya kama da haka sai ya ce ka yarda na ba ma waɗannan dattawan su fara sha kafin ko sai ce a'a ne ban amince gurbin da ka sha ruwa wani na fifita shi ya sa bakinsa ba in ba ni ba shi ne ma'anar abin da ya faɗa ya ce ba nan fifita wani akan rabona da nake da shi a nasibi minka fala ufaddilu bi nasibi minka ahadan minan nas au kama ka kuma haka dama dama ake bi ladabi na karshe da ya kawo a nan na goma sha biyu wa idan sakar wajulu ikhwanahu kana akhirahum shurba in ka zo kana ba wa mutane abin sha ina a kawo kofi ka zuba mu wannan ka zuba mu wannan ko bakinka ne suka zo sai ka kawo musu shayi ko ka kawo zoko ka san ko matar ta ta iya zoko aka kawo a cikin jog ga kofuna to su za ka so mu zuzzubawa sai kowa ya sha tukunna kai ka sha in sun shanye kuma shi ke ka musu liyafa eh duk wanda zai shayar da mutane to zama shine kai ko da ma misali a ce ba a gidanka ba sai ka je ka sayo fiya wata ka sayo fiya wata mutane suna zaune sai ke haka gashi ana tafka rana ruwan kuma da sanyi sai da aka je wani waje aka sa a daida ta bismillah bismillah sai kai ta basu sai da aka zo saura guda ɗaya kuma ga mutum da ya bai samu ba sai ka bashi in an samu saura ne sai kai ka sha wannan shine ladabin musulunci sai dai in sun maka kara suka ce a'a bismillah faddal faddal shikenan sai ka dauka ka sha eh Allah ya ba mu ikon ciyayewa hadisi ya zo daga Abu Qatada al-Ansari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala saqil qaumi akhiruhum shurba annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai shayar da mutane to shine na karshen sha wani hadithi imam muslim ya ruwaito shi to ga wata fa'ida a gurguje yace fa'idatun tayyibatun nabawiyya wata fa'ida mai tsafta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yan bagilil muslim wal muslima ya kamata ga kowane musulmi da musulma Allah ya taruka billayli ina al-makshufa da daddare kada su bar kowane kasko makshufan a buɗe randa kar a barta a buɗe drum kar a bar shi a buɗe tukunya kar a barta a buɗe hatta bokiti kar a bar shi a buɗe duk wani abu dai wanda yake ana zuba ruwa ko wani abin sha a ciki ko abinci kar a bar shi a buɗe wannan ladabi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'atan lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam saboda yin biyayya ga Allah da manzansa wattika'an lil waba'i wal shaytan kuma domin kiyayewa al waba annoba iska tana ɗebo annoba ta watsa akan jama'a don haka idan misali kun bashi makshufan a buɗe iska ta ɗebo annoba daga wani waje ƙwayoyin cututtuka masu yawa na annoba tarin fuka ake a wani waje duk sai ta ɗebo da su sai ta deposit a cikin ruwa ta zuba shi a cikin ruwa shi kenan saboda yana buɗe an zo an ɗaɗɗiba an ɗaɗɗiba kaga sai a ɗauka to ittika lil waba wani shaitan kuma domin kiyayewa shaitani dan shaitanu suna so zo su wasa a abin da sai ganshi a buɗe abinci ne a buɗe ruwa ne a buɗe sai zo su shaitantaka su a wajen حديث يا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء وأوكو السكاء annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kamar yadda jabir ɗan abdullahi faɗa ya ce ghaɓɓul ina ku rufe kasake wa aukustika ku kulle bakin salka auku daga alwika alwika shine yaran dan zaran da ake sanyawa bakin salka a daure ta ratiya ta ake yayi ta fata ce ko samanta shi ne babban inda ake zuba ruwa a can ɗaifinta kuma ɗan tsini ne haka shi kuma yanke shi ake yi sai zama kamar kan famfo to igiya ake sawa a ɗaure in ana so tana ratayen nan sai a kunce tsi yana zuba in an gama sai kuma suka yi gira a ɗaure to shi na nan sallar sama ce a ɗaure shi kar a bashi a buɗe saman ma kar a bashi a buɗe a ɗaure bakin sada muslim imam muslim a tasar waya wannan hadithu bukhari da muslim sai kawo a ruwayan muslim akwai karin jabir ya ce annabi ya ce fa inna fi sanati lailatan yanzilu fiha waba'u domin a cikin shekara akwai wani dare guda daya wanda annoba take zuba a cikin sa karfa ka ce wai larar gana ta samu waje babu larar gana na ga yara yaran ba sallah ba kana ba ha akwai wani abu da ake ce larab gana in kun je ku tambaya a gida wajen wajen manya za su gaya muku larab gana to babu ita ba wata larab gana akwai daidai ne wanda annoba take sauka a cikin sanji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bayyana shi an fashi mafhami a boye ina hadisin ne na'am yace la yamuru bi ina'in laysa alayhi ghida'un wannan annoban ba ta shudewa takan wata kasko wani container tukunya ne bokiti ne abin nan drum ne randa ce laysa alayhi ghida'un wanda babu rufi a kansa aw sika'in laysa alayhi wika'un ko kuma salka wanda ba a sanya mata igiya an daure samanta ba illa nazala fihi min dalikal waba wace sai wani abu daga wannan annoban ya sauka ce shi sa ake umarni a rufe wa annu kuma ilau daga jabir har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghadul ina'a ku rufe wato kasakai wa auku sika ku daure baki da kuma saman salkoki wa aqo wa aghliqul bab kuma ku rufe kofofi kada a bar kofofi a buɗe ko kofar bandaki ko kofar kitchen ko kofar suto kar a bar shi a buɗe ko da yake stoka aina magana rage shi yanzu ko da tsoron rigimammun yara ma tsallaka gidaje marasa tarbiyya ko to ko ban daki ne kar a bar shi a buɗe a rufe kofa wa atati ustiraj kuma annabi ya ce ku kashe fitilu ba ana nufi ma'ana kasan can an ce siraj fitilla wacce take mai wuta shi ne aka ce a karkashe hatta ita irin wannan tamu ta lantarki ita ma tana iya kawo matsala ne ko ba haka ba sau da yawa in an barta a kunna aka kawo wuta na high voltage yana da ƙarfi sosai sai ka ga ƙwaya put in akwai waɗansu abubuwa da za su iya kama wuta a wajen yana watsa musu tarzokin da sai su kama wuta barin ma a ce lokacin iska tana kaɗawa to in ba kowa a wajen sai ka ga wani abu ya faru wanda ba a so to ana so a kashe fitilu musamman fitilun da a suke masu wuta kuma ko da a ce fitilla irin wannan ita ma wanda yake cikin ɗakuna da wajajen da aka san cewa ba za a wato za a iya samun matsala to duka sai a karkashe su wa adfi ustirata fa inna shaytana la yahullu sikaa domin shaytan baya fada ma salka wala yaftahu ma baban baya zo ya bude wato la ya hullu sika'a baya kuncewa eh baya kuncewa salka shi shi nan yazo ga salka shi aljani kenan ake faɗa idan yazo ga salka a daure baya kunce ta wala yaftahu baban kuma baya budewa kofa ina kofa rufe musamman wanda aka ce bismillah sai aka rufe to baya bude ta amma in kawai rufe ta ake kafa aka sa aka shambata a wannan kan zai bude kayansa shi baya abin nan kuncewa salka kuma baya budewa kofa wala yakshifu inahan kuma baya budewa kasko ya kwaye masa rufin da aka sa fa in lam yajid ahadukum in ɗayan ku bai samu wani abin da zai rufe kasakensa ba illa an yi aruba ala ina'ihi uda sai dai ya bujiro da ɗan wani kara ko wani itace a kayan wannan kaskon nasa misali a ce kan drone din kawai itace ne sai aka dauka sai aka gindaya aka aka ce bismillah aka gindaya ya tsaya a matsayin rufewa aljannin ba zai kusaci wajen ba wa yadhkuru smallahi kuma kaji shine ko da zai sanya sai ya ambaci sunan Allah ce bismillah annabi ya ce fal yaf'al to aikata fa innal fuwaisikata tudrimu ala ahli albayt baytuhum kaga shine dalilin da yasa aka ce a kashe fitilla as-sirat shi yasa nace fitilla wacce take mai wuta ita ake nufi ya ce fa'inan kuwai sikata bayan alkuwai sika suna ne na ɗera alfa'aratu ita ce alkuwai sika wato tasgiri ne na alfasiku alfasiku ashe menene a sana alfusuk alfusu alfuruj fita to sai aka ce alfasiku mai fita ya aka ce kuwai sika tasgiri ne an ambace da haka saboda ita ɗera tana da ɗabi'an yawan fita daga cikin rani yanzu ta fita yanzu ta koma yanzu ta fita yanzu ta koma ta fito nan ta yi kaza ta yi can ta yi kaza haka za ga ɗaya rana da giggiwa da shi larabawa suka ce shi kuwa suka ya ce fa'inan kuwa suka ta domin shi ɗera tubbirin mu ala ahalil baita baita hum takan cinna wuta wa mutanen gida takan cinna wuta a kansu idan aka bar irin da a ci balbal to nan da ɗera idan ya zo zai iya turewa ci balbal nawa gobara da ta dinga tashi zamanin a ci balbal yara yanzu ba san a ci balbal ba nawa ne gobara ta tashi a dalilin a ci balbal ɗera ya zo kawai ya fito hut kasan da ɗakuna ɗera ne suke a ƙasa na zamani ne yan suka koma cikin sili to wannan shine illar da ya saka kaga kenan ashe idan har haka ne to lalle yana daga cikin ladabin musulunci wuta a tabbatar an kakkashe ta a murhu ko da garwashi ne a zuzzuba ruwa a tabbata an kashe don gudun kada a samu wani abu wanda ba shi da daɗi ya faru ubangiji Allah ya shirar da mu abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum